اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره الإدار العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ انزل لنا بهذا المحضر والفاتح بنظرة تأتي لنا بسفر mun ji cewa su jirgin mutanen badar su ɗari uku ne da goma sha uku adadin ma'aika ko da sha hudu ko da sha biyar duk da hayo ana nan kan adadin to akwai mutane takwas ko sun ɗan ɗara ma wanda su ba su yakin ba amma annabi sallallahu alaihi wasallama ya raba ganima da su kuma ya raba lada da su wa'anda kuma an raba lada da su ba a raba ganima ba samu ganima ba amma lada yana da to akan wannan har yau magadan annabi sallallahu alaihi wasallama suna nan wanda za su iya wa mutum ramanar saboda wani aiki da ya yi wanda musulunci zai amfani da wannan aikin ba ya kawai za a shato mutum ba a saboda wani aiki da ya yi wanda musulunci zai amfani da wannan aikin al'umma annabi za ta amfani da wannan aikin imani zai amfani da wannan aikin ihsani zai a yau dai ana nan in ya wani rawa gani a failan nan ko ya rawa to shi kenan sai a yi mana cewa Allah ya tashe cikin yan bada da Shehu Ali Harazmi radiyallahu anhu ya rasu a cikin cikin su ma kuma an binne shi a cikin yan badar din duk gabaki da ganima dai ta kare amma lada yana nan har yau wannan matsayi yana nan har yau. To, mun faɗa dama abubuwan ma ba su da yawa, kuma dama saboda an saba fitowa ma ba a tarar ba komai, don haka ba wani shiri, wani rikakken shiri aka yi ba, kuma wayannan musulmin duk baki ne a wannan lokacin ba wani kaya ake da shi wani yana daga cikin abubuwan da ya sa kadar yake da girma. Wakanatul ibulu raƙuma ta kasance saba'ina ba'ira raƙumi saba'in ne aka zo badar da shi kuma abin hawa kawai ba wai wani ingalmar raƙumi da za a iya kawai abubuwan hawa raƙumi saba'in ne wa kanu ya ta'aqabu na ibla sun kasance suna kame meniya a hawa idan wannan ya hau aka yi kamar kilomita ɗaya ko biyu ko uku sai ya sauka wannan ya hau ai kilomita uku da shi ya sauka wannan ya hau ai kilomita uku da shi ya sauka haka suke yi mutum ɗari uku da sha uku ko da sha hudu ko da sha biyar ka gani in aka raba wa in aka raba su ga rakumi saba'in zai zama uku ko hudu ko abu to haka dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya rarraba su ko ko ko abokai suka haɗe kansu ga rakumin da yake hannunsu akwai al'isnain wani raƙuman za a ga mutum biyu ne suke kame meniya a kansa, wasalasa, wasalasa ta guda uku, wani raƙuman za a ga mutum uku ne, wal arba'ata, wani raƙuman za a ga mutum hudu ne suke ta kun wannan ya hau, wannan ya hau ya ba wannan. Fakana Rasulullahi sallallahu Alaihi wasallama, shi kansa shugaba ɗin, Annabi sallallahu Alaihi wasallama, shi raƙumin da yake hannunsu shi annabi sallallahu alaihi wasallama wa aliyu bin abi talib da aliyu dan sayyid na abi talib alaihi salam haka waki ya ce amincin Allah ya tabbata a gare shi alaihi salamu da radiyallahu anhu kusan ta abu ɗaya ne illa alaihi salamu an tude gaya wa kaman annabawa kaman su sharifai din ana gaya musu amma duk abu ɗaya ne duk musulma gashi nan assalamu alaikum kowane su ana ce ma assalamu alaikum idan mai rai ne idan matacce ne assalamu alaikum idan alaika salamu kuma in matacce ne alaika sala saboda akwai wanda ya gaya wa manzala alaika sala manzala ya ce kai matacce ake gaya wannan assalamu alaikum ita ce gaisuwar musulmi ga shehu ya gaya wa mushiri alaika salamu a cikin marsiyar mushirin nan kuma sharifin ne shi ma. To da sayan na aji. To kuma galibi dama, kasan an yi ‘yan uwantaka, kowanne an haɗa shi da ɗan uwansa kowanne an haɗa shi da ɗan uwansa ko raƙumi ne ga kowa da shi da ɗan uwansa suke kai to shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yanzu sai na Ali ne ɗan uwansa a wannan tunda ya zo ya tara an gama rarrabawa kowa shi kuma bai samu manzo Allah shi to ni kuma kai ni ne ɗan uwanka dan haka assalamu alayka ya khalifatu rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sahibahu wa wazi assalamu alayka khalifatu rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa akahu wa ibn ammihi wa akahu dan uwansa wannan ukuwar ake faɗa ta ranar hijira shi dan uwan manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam to dan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi da sayyidina Ali wa marasatu da sahabi da ake ce man marasat to su uku akan rakumi daya idan annabi ya hau sallallahu alaihi wasallama aka yi tafiya aka yi tafiya ya sauka sayyidina Ali ya hau ai tafiya ai tafiya ya sauka marsad ya hau ai tafiya ai tafiya ya sauka sannan ta kuma kewaya kan annabi sallallahu alaihi wasallam sannan ai tafiya aka wannan shine yan wanta kamala shi ne haka in ka duba haka faida take ba wani wanda zai girman kawai ko ni ne babba ko ni ne kaza kaza wallahi haka kaula in ka je sai ka je kaula za ga wannan mu shiga mota da manya mu shiga abu da su a yi aiki da su mun shiga raular arkanul khilafat a Gambia mun shiga raular Umar Sure radiyallahu ta'ala anhu arzahu annabi ali to ɗakin ba shi da faɗi in ka tsaya ta bangon gabas to kabarin ya ɗan matse gabas kaɗan ba dama yadda za a yi ka tsuguna sai dai ka tsaya to ga shi ya shiga sannan na shiga Khalifa sannan na shiga sannan wa'anda duk suka shigo to shi yana tsaye ni ko zan tsaya ka faɗa da ka faɗa ka faɗa suna gugun ka faɗa shi Abdullahi to ba dama tsugunawa kaza kaza ai sai na kwakuta a haka zan tsuguna haka shi Abdullahi ya sa hannunsa ya bugo ni tashi ya sai me kuma maza haka shi haka suke a gaisa da su a ga a ga mutum ya yi girman kai kana miko hannu ba zai gaisa da ga wannan cikin aunanci ne faila ba san wannan ba wallahi duk gaba ɗaya ya yi girman kai ka ka miko hannu ba wai ba zai ga raini duk ba a nan yake ba mazalla yana sallah da yana gaisa da ɗan uwa yana akwai wani wan shehinmu radiyallahu ta'ala an tsawon Allah shi bai Allah bai sa ma ya karɓi dari ka ba sai da shehun ya mutu yana wajen shi ko yana wajen shekara tamanin da wani abu ma ko casa'in sannan ya karɓi dari ka in an gidan da wazifa ina zo mu ji yara ne an saba gidan kai sa aiki sai amin mai kama hannu sai ga yana murmushi da haka zai mai ko oyo ga tsoho yana kai sa da yara sai ga so faida kenan fa asgaruhu fihi yuzahimu akbara wa akbaruhu fihi yuzahimu asgara manyan na gogayya da yaran yaran na gogayya da yara amma akwai ka'ida shi yaran faila sun san darajar tsofaffin faila sun san darajar manyan faila duk manyan faila za ka ga suna jin tausayin yaran faila daga baya duk aka lalata abubuwa kowa akwai nasu yaran na girmama manyan manyan kuma na jin tausayin yara haka duk aka dinga tafiye-tafiye da haka muka dinga tafiya da su da komai da abubuwa. Wa gani yanzu sallallahu Alaihi wasallama ga shi, shi da Sayyidina Ali da Marsal, wata ruwaya kuma Zaidu bin Harisata, makana Marsal, wata ruwaya kuma Zaidu ne ɗan Harisata. Amma za mu zo lallai a ce Marsal ne yake tare da manzo Allah shi ya fi, saboda Zaidu ɗan uwan Hamza ne, to ga raƙumin Sayyidina Hamza can, za a ji ruwaya zaidi yana tare da sayyidina hamza kuma shi ya bi dan uwan sai to kaga wani ikon Allah na musulunci manzo Allah ya dau ba quraishe babansa shi kansa ma shi da sayyidina hamza amma ya hada su uwa ɗaya uba ɗaya da bawa sai dubin hadisata ba quraishe ne sayyidina hamza ammun annabi ma sallallahu alaihi wasallam a ko aka hada shi su zama shi uwa ɗaya uba ɗaya da bawa ba dai bawan ya yi ce la ilaha illallah ya sha faila ya yi tarbiya ya zo ai kenan kowanne musulunci ne ubansa duk musulunci ne ubanmu duk dariƙa ce uwanmu da abu faila ce ubanmu duk gaba gida duk fata abu ne ko na wazifa da mutum in ya taɓa na wai ba ruwa na da a usu billahi min shari'a ba ta da alfa'ir ta nuna wazifa ba ta da albarka kenan ko musuluncin ba shi da ko ka ce sallah ba ta da amfani ko ka ce kaza kaza faila ba duk ba haka ba ne Allah yake wannan wani tsohon da yake zuwa maulidika gidan Shehu Salihu Malami wani mawaki na Zaria. Shi ka Ayyuwa annabi ne, shi ka ga Adamu, ɗa ga Abdullahi, ne san ka bai wahala Rasulallah. To shi, shi ne yake cewa masoyinka abokinmu ne ko ya auri matanmu. in dai yana son annabi abokinmu ne to ya auri mata to ya gani to wannan shi ya nuna kaga ya nuna darajar son annabi ka dara komai duk da baki ya to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka yake tare da shi da sayyidina Ali da Marsad da Marsad haka suke hawa rakumi daya kairan wahida rakumi guda daya haka za Hamzatu bin Abdul Muttalib haka Hamza Hamza ɗan Abdul Muttalibi, babban annabi, ɗan uwan baban annabi sallallahu alaihi wasallama, wa Zaidu bin Harisata, kaga wannan yafi. Da Zaidu ɗan Harisata. Su haka suke akan rakumi ɗaya su kuma. Yadda Hamza da Zaidu ɗan Harisata, ranar hijira haka manzo Allah ya haɗa su zama uwa ɗaya uba ɗaya, kowa ya gaji kowa. Haka bawan annabi mai suna Abu Kafshata, da kuma bawan annabi mai suna Ansatu, mun karanta a cikin ‘yan badar Aishatu, duk ana faɗa masa, mai suna Amsatu, baya bawan annabi ne sallah, su kuma su biyu na ikon Allah a kan rakumi ɗaya, su kuma a rakumi ɗaya haka suke hawa. Amsatu, haka Utubatu bin al-Harisi, da Utubatu ɗan Harisi, ɗan Abdul Muttalibi, shi ma, shi kuma, shi ma ɗan uwan annabi ne sallah, ɗan Bani Hashim ne, Utubatu. yana daga cikin wanda ya shahada ran bazar din to utubatu dan harisu dan abdul muttalib da wannan utubatu din da kuma sahabi al-tufailu sunan sa kenan wal husainu da mai suna husainu amma mai sadi ana akwai mai husainu mai sin shi aka fi sani wannan na sharifai akwai kuma mai sadi da ana ibn al-harisi su biyun nan duk ƴaƴan harisu ne da mistahu bin azazata da Mustafa dan Asasata kaga su hudu kenan yanzu su kuma akan rakumi daya haka suke tafiya da rakumi daya su hudu sai Mu'azu da, da Aufu dan uwansa da Mu'awwazu dan uwansa ƴaƴan Afra'u su ukun duk gabaki daya ƴaƴan Afra'u Mu'azu da Mu'awwazu da Aufu da Abul da Abul Hamra'i bawansu su hudu kenan ko su kuma akan raƙumi ɗaya. Sai Ubayyu bin Ka'ab wannan mahaddaci. Sai Umara bin Hazmin. Sai Harisa bin Nu'man. Su kuma akan raƙumi ɗaya su ma. Sai Kirashu bin Sammata. Sai Kutubat bin Amir bin Hajidata. Sai Abdullahi bin Harami. Su uku akan raƙumi ɗaya. Ba wai taruwa za su yi akan raƙumin ba, kuma waɗansu matarin da Allah kuma zai iya ɗaukan su ila sannan hani bai zo ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana in dai ba da larura ba mutum uku su hau abin hawa guda ɗaya mutum uku su hau doki ɗaya ko mutum uku su hau rakuni ɗaya ko mutum uku su hau jaki ɗaya ko mutum uku su hau babur ɗaya in ba ba da larura ba inda larura ba komai annabi ya ce ɗayan ciki dinan ne ne kam mutum uku su hau rakumi ɗaya, ko mutum uku su hau doki ɗaya, ko mutum uku su hau abin hawa dai guda ɗaya. Amma in ba inda larurar idan idan wannan na uku bai hau wata kuma ba za a samu wani ba. Az-zaruratu tubihul mahzuratu. Ita larura ta halatta duk abin da aka hana. In larura mushe shine gangariyan haramu a cikin Qur'ani. Maitata wa dama wa lahamal kinziri wa ma uhilla li ghairi llahi wani su ya gangariyar haram da ake faɗa na abinci amma ba manu tsirra gaira bakin wala a manu tsirra shi ma kama satin raina salifin lissu suna yi suma alayhi su wanda ya bukatu ba komai ya ci waɗansu mazhaban malikiya sai dai ka cika bashi a nan ba ka guzuri waɗansu mazhaban suka ce ya guzuri ma in ya samu ce ya zubar ya guzuri ma da mushan ba komai halal ne to to kan mutum ya ga ga larura ya ce ba zai hau ba ya ce na ukun idan ne a'a haka kai ana zaman lafiya ga abubuwan hawa ga haka kai ku hau babura ko mutum uku ko mutum hudu Allah ya kiyaye shi ne kake ganin ake wannan ganganci ake haɗari abin ya zo ba shi da kyau amma in da larura ba komai an dai ba da larura ba ga abin hawa kan mutum ya ta kuma yana daga cikin rashin larura kana da kuɗin ka a jiko hau na haya ma sai an yi wannan kaza kaza hau na haya amma mutum yi su hau amma inda larura ba wanda za ka hau kuma in aka tafi na aka baka shi kenan kila baka san waje ka ai ko ku nawa ne ya ku hau duk gaba gida to kila wannan waje ba ba hana ba kila kuma larurar tafiya ta sa larurar tafiya ta sa dole ne a yi haka to ka ka wayannan kenan sai utubatu bin gazwana utubatu dan gazwana da dulaibu bin umair su akan rakumi daya sai mus'ab bin umair sai suwaid bin harmalata sai mas'ud bin rabi'in su kuma akan rakumi daya sai Ammaru bin Yasir wannan babban sahabi sai Abdullahi bin Mas'ud sai Abdullahi bin Abdullahi bin Ka'ab sai Abu Dawud al-Mazini sai Salid bin Qais kaga wannan su wajen biyar ne ma to su kuma akan abu da kila rakumin nasu babba ne sai mai suna Usman ba sai na Usman ba sai Kudamatu su biyun nan sai Abdullahi bin Mas'ud wannan wali na sahabbai sai Asa'ibu bin Usmana su hudu akan rabu ne da sai sayyidina Abubakar da sayyidina Umar da Abdurrahman bin Auf su uku a rabu ne da madalla da rabu wannan sai Sa'ad bin Mu'az sayyidina Abubakar a mutanen Madina Sa'ad bin Mu'az da dan uwansa da dan dan uwansa Al-Harith bin Aus sai wal Harith bin Anas su kuma waɗannan a kan raƙumi ɗaya, sai sa'adu bin zaidi, sai salmatu bin salamata, sai abbadu bin gishiri, rafi'u bin yazida, alharisu bin kazmata a kan raƙumi ɗaya. Abin mamakin shi alharisu bin kazmata ɗin nan, da za a fito bazar ɗin ma abinci ma ba shi da shi kwano ɗaya ne kawai na dabino yake da shi, shi ne guzurin da ya yi kwano ɗaya na dabino kawai. Da shi aka yi wannan tafiyar abun bayan sahabbai wato imanin nan ya sa ba mu'jizar su kansu ma karama su ce amma akwai inda annabi ya aika sallallahu alaihi wasallam kwana uku ba abinci haka ta to me kuke ci suka ce wallahi saiwa bishiya muke kwakula dai haka za a gaggatsa a je a faru bawon nata a kaza kaza da yan ganyaye masu dan taushi wanda za a iya ci a koran ruwa a kai haka muka dinga yi har sai da muka zo Madina kwana uku suna wannan kayan yanzu ne aiba ya dai a kwashi mutum Allahu akbar akwai ma'ariba a zuciyarsu ba ta wasa to wa'annan kenan wa ma tazawwada shi al-haris bin kazawata din nan bai yi guzu tashi da komai ma wanda zai yi guzurin yakin da shi tazawwa illa sa'an min tamrin kwano ɗaya ne da shi kawai na dabino da kwano ɗaya na dabino in dai ci za a dinga yin ko da dabinon mai kyau amma dai ayin ɗan kwana biyu kawai ya ƙare ya ƙare, to wannan kenan. An karɓa daga rifa'ata, rifa'ata ya ce, Na fita daga, na tafi da manzon Allah sallallahu ina daga cikin wanda aka fita yakin badar da shi, ila badari zuwa badar. Wa kana kullu salasatin ya ta'aqabu na ba'ira, duk mutum uku an haɗa su da raƙumi ɗaya, su dinga yin karfefeniya a ciki. In wannan ya hau ya sauka ya ba wannan, in wannan ya hau ya sauka ya ba wannan. ai karbe ne aiki sabo yawwa in wannan ya hau ya sauka ya ya ba wannan in ji shi wannan sahabi to mutum uku haka suke yi yawwa fa kuntu ana wa kana kullu salawati ta'aqabuna ba'ira har akwai sun fi uku ma akwai mara kuma da mutum biyu ne duk mun karanta fa kuntu ana ni na kasance wa afi da ɗan uwana Kallabi bin Rafi'i sunan ɗan uwan nasa kenan ala bakarin lana muna kan wani ɗan marakin raƙumin mu marakin saniya raƙumin da bai girma ba dai yana ɗan maraki amma dai za a iya hawa to shi ake cewa bakaru kaga can wajen wanda ya sai rijiya da bakarai din nan sikirai din nan to raƙumi ɗan marakin raƙumi guda biyu to ni da ɗan uwana Kalladu muna kan ɗan malakin raƙuminmu, wa ma'ana Ubaidu bin Zaid bin Amir, tare da mu akwai kuma mutumin sunansa Ubaididin Zaid dan Amir kaga su uku kenan fa kunna na ta'aqabu to haka muke zaye ne ne fasirna haka muka fito badar tun daga Madina hatta idza kunna bir rauha'i har sai da muka zo rauha'u wajen mul 150 wajen mul 150 sai da muka zo rauha a zamma dina bakaru na fa baraka ai akwai kuma sai ya gajiya ya durkushe da su ba zai iya tafiya ba Ike na raƙumi sai ya durkushe. Habaraka sai ya durkushe, wa a aya ya gajiya san ma ba zai iya tafiya ba. Faƙala aki, sai ɗan uwana yake da ba raƙumin nasa ne. Allahumma ya Ubangiji, inna laka alayya, na yi ma alƙawari ya zama wajibi a kaina. Nazaran na yi alƙawari a kance, abinda bai zama wajibi ba ka ce in Allah an kai min kaza. Allah an kai min kaza zan yi kaza. Kamar akwai ɗan rashin ladabi a jini dai, amma dai kuma manya da yawa sun yi, annabi Yakubu ya yi, manya sun yi, ba komai, inda da ana yi. Amma mutum ya zama wajibi. Wannan kofa ta zama ɗari kuma suka zama wajibi, saboda ba kance ne. Allah zan bi ka da abu kaza, zan bi ka da kaza. Ya ga ake so kan mutum ya shato abin da ba zai iya ba. In ya shato abin da ba zai iya ba ya bari ya yi azumi na kwana uku. To, Allah yana kaina, na yi ma alkawari, la'in radatta na ilal madinati, la'an haran lahu, idan ka ba raƙumin nan namu lafiya ya kai mu bada, muka je aka yi yakin, ka dawo da mu madina lafiya, wallahi zan yanka ma shi. Sadaka, ai ɗan wayo, wato kai ya, Allah ya yi, wato kai ya mutu a can wajen zai jera. wala to in dai kai mu la in raddatta na ila in dai ka da mu madina lafiya kalau la amharan nan wallahi zan soke shi ala mai ruwaya yace famar rajulan nabi sallallahu alaihi Allah ya karba addu'a sai annabi ya zo shigewa ta wajen mu sallallahu alaihi wasallam wa nahnu ala tilka alhadat muna nan yanda muke mun rasa yanda zamu da shi fa kullun sai muka ce da shi ya rasulullahi ya ma'aikin Allah baraka alaina bakaruna ga dan marakin raƙumin mu ya durkushe ya rasulullahi ya kasa tafiya ya za a yi kada ara sai manzo Allah ya tsaya da raƙumin sa ya durkusar da shi sai manzo Allah ya ce a kawo a kawo abun alwala a kawo akushi da za a tara kuma wannan sunnan annabi ce sallallahu alaihi wasallam kada alaihi salatu wassalam bi ma'i sai manzo Allah ya ce a kawo ruwa sai ya alwala a cikin kwano ana tara dama wanda ake tara din shine maganin haka maza sai manzo Allah ya kurkure bakin sa ya zuba a kwanon wata wazza'a yayi alwala dai cikakkiya muna tara a kwano sun makala sannan maza Allah ya ce in ta hafahu a buɗe bakin raƙumin a buɗe bakin raƙumin sai aka buɗe fafa alna sai muka buɗe sun masabbahu sannan ya farara ruwan nan a bakin raƙumin sun ma'ala ra'asi ya zuba ragowa a kan raƙumin sun ma'ala unuki ya zuba wani a wuyan raƙumin sun ma'ala hariki sannan akan dokin wuyan kafaɗar raƙumin kafaɗar raƙumin sun ma'ala sanami sannan akan tozan raƙumin sun ma'ala asfalal yawa sun ma'ala ajuzihi sannan akan kwankwasan raƙumin can wajen duwahun raƙumin sun ma'ala zanabi sannan jelan raƙumin ma aka bi ta ɗan raguwa ne sallallahu alaihi wasallam aka tsiyaya ruwan alwalan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ala sun maƙala sai manzo Allah ya ce arka ba duk gaba ɗayan ku hau arka ba duk gaba ɗayan ku hau kirka ba ko maza rasulullah Allah ya haura kuma sai ya tashe shi ya tafi ya sama ya kale mu an gama nan bala hikna ai da muka haura kuma sai gashi yana gudu a sai da je kamo rakumin da annabi yake kai sallallahu alaihi bala hikna sai da muka je muka haɗu da annabi sallallahu alaihi asfalal munsarifi yana karshen wato kasan wajen da za a yi kwana na ina shi ya san inda wannan wajen wa inna bakarana ɗan maraƙin nan namu la yamfiru bina yana sukuwa da mu yana zura da gudu da mu. Mun kasa yadda za mu kwantarol ɗinsa. To kaga kuma yanzu, ai kaga wanda ya alkawari kuma ta kwale masa gara kumi ne. Gara kumi yanzu ya zama ingarma. Amma Allah ne liɗifi ne. Hatta idza kunna bil musallatu har muka je aka yi yaki aka yi nasara muka dawo da muka dawo musalla musalla inda annabi yake sallar idi yana nan yanzu daban masallaci ya ji har wajen akwai masjidul gamama a wajen akwai masjidul abubakar a wajen akwai akwai masjidu Umar akwai masjidu Aliyu ne ma'ana waɗannan masallatai inda su ma suka dinga sallar Idi annabi bai taɓa sallar Idi a cikin ɗaki da farfe ba sai sau ɗayan da Abu Dawuda saboda an kwana ana ruwa ba inda za a je a yi wajen Idi annabi ya a cikin masallacinsa amma masu ikirarin sunnan Saudiya gashi nan a masallacin annabi suke sallar waye duk sahihi an karanta ga musallan nan ma ga ta nan a gabansu. Duk tarihi ga shi nan, sunan wajen ma wajen sallar idi, masallacin idi. Ai, duk gari za a ga musallan idi. Ai, ko ne ga madinan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Ga bakiya, ga masallacin. In bakiya tana damanka, in ka kalli annabi ka ba annabi fuskarka, to bakiya tana nan damanka kenan, to masallacin idi kuma ka tawo yana nan hagunka. Yana nan hagunka, musalla. to ita ya zama gani to wannan shine fikihu wannan shine abu ga ga ga ga duk an dawo da sallar idi cikin masallaci duk kure wannan shi ake cewa bid'a ba wai mutanen da suke zikiri ba wannan shi ake cewa sabawa Allah da sabawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai wai bus manzo Allah sallallahu alaihi wasallam masallacin sa Ka'aba kuwa dama wa gani ga sama nan suna kallo ba kuma haraba ta gashi nan ba cikin ɗakin za a shiga ba eh to wannan masallacin idi ne amma cikin masallacin annabi ba masallacin idi bane ga masallacin idin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake tafiya to inda cikin masallacin sa yake zuwa idan a gane in yabo wannan hanya ya saba wannan hanya ai da can ya shiga ta wannan kofa ya fito ta wannan kofa amma in ya fita wadi ranauna far ya fito ta wadi ina ya fito ta haka sallallahu alaihi wasallama yake ku kaji wayannan sahabbai suka ce hatta idza kunna bil musalla da muka dawo har sai da muka zo masallacin idi bayan zo gida sai da muka zo masallacin idi raji ina min badar mun dawo daga badar lafiya ba wanda ya mutu a cikin mu mu ma ya din nan baraka alaina ai sai ya dawo halin sanada sai sai kuma durkusha kana harahu aki ai dan wana take anan ya soke shi faka sama lahamahu ya raba naman sa sadaka eh sadaka aka raba sahabbai naman sa kaga wannan kenan wa amala sa'ad wannan ya kawo akan rakumi daya mutane da yawa zaman su akan sa wa amala sa'ad bin ubadata sa'ad bin ubadata kamar sai na Umar kenan a cikin kuma sa a cikin mutanen Madina shi kuma sa'ad bin mu'azu da sa'ad bin mu'az su ake cewa sa'adai sa'adoji guda biyu na gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam to shi kuma sa'ad bin ubadata ya dauka a ranar Badar وحمل سعد بن عبادة في بدر على عشرين جملا shi ko bayan na sama da suke kai sai da ya ba da rakumi ishirin aka ɗau mutane wanda ya yi abu a ce ita lauci irin na wannan lokaci mutum ya ba da rakumi ishirin kamar yanzu a ce ka ba da mota ishirin fa haka rakumi kuma manyan motoci wanda aka yi ɗaukar kaya da abu haka rakumi yake a wannan a wannan lokacin to ya ba da rakumi ishirin ya ɗau mutane a kansu to yan faida dai duk mu ta ji irin waɗannan abubuwa mun gode Allah da shauya mai mana da rayuwar mu duk irin ta waɗannan muna ta kwaikwayon irin abubuwan su to sa'adi shi kuma ya ɗan mutum akan rako mutum ishirin akan rakumin sa an sa'adi bin abi waqasin an karɓa daga sa'ad dan abi waqasin kala sayyidina sa'ad yace kharajna ila badar mun fita yakin badar ma'a rasulullah sallallahu alaihi wasallam tare da manzon Allah wa ma'ana saba'una ba'iran tare da mu akwai rakumi 70 ma'ana yanzu cewa manzon sallallahu alaihi wasallam ranar badar da raƙumi saba'in aka fita ba sabani a ciki ba sabani a ciki duk ruwayoyi sun zo akan raƙumi saba'in ne ko a ce da ɗaya ma ba yi ba wanda ya faɗi wannan yanzu ranar badar bayan mutum ɗari uku da wani abu to raƙumin su kuma saba'in ne sallallahu alaihi wasallam to yake raƙumi saba'in wa ma'ana saba'una ba'ira muna da raƙumi saba'in fakanu ya ta'aqabuna sun kasance suna karɓe ɗeniya wajen hawa, as-salasatu mutum uku a raƙumi ɗaya, al-arba'atu wa'yansu mutum huɗu a raƙumi ɗaya, al-iznani mutum biyu a raƙumi ɗaya, ala ba'irin a kan raƙumi. Hukuntu ana, ni kuma na kasance min a azami ashabin nan, ina daga cikin da ya yi kusa abin annabi a wannan lokacin, kila muhajirai, wanda suka yi hijira, kila kuma hamsan madina, gina an wadata, na fi su ɗan hali, ina da abin hali, yau ba, amma sai dai kawa ne wani ya hau. amma ni da kafata na taka bada da kafata yawa arjalahum rujlatan kuma ni na bi su karfin iya tafiya ni ina da wannan ba wai alfahari bane ina da halin yin tafiya a gwada da Allah yi a gwada da Allah yi tafiya ga lafiya ga lafiya abin abin hali ne da lafiya ce wani ko to ashe ashe ashe wai mutum ya iya tafiya ma ashe alfahari ne ni fa na fi su ma kokarin iya tafiya ina da abu wa'ar mahun da sahabi ni na fi su iya harbi ni na fi su iya harbi annabi sallallahu alaihi wa idu lahum masaqatun min quwwati an ce me wannan kuwa manzon Allah yace harbi yana kyau mutum ya iya harbi da dai inda gwamnati take yi ake ba da certificate da komai ya iya ko na bindiga ko na kila za ka tura duk ba su da wannan ba duk da yanzu wannan zamanin ba a yakin kibiya din ba amma za ka tura su mai da abun ma sport eh suna suna yi gashi nan a cikin wannan olympic da ake yi hadda jefa mashi shi ma jefa mashi wannan hadda jefa shi ma wani sport ne ya zama kansa hadda harba kibiya shi ma mai zama kansa hadda koyon yaki da takobi din shi ma mai zama kansa ne da da abu wai wani ya zo ko wajen famfo ne mai ruwa da ya ajiye to sai yamur ya ɗau kasa ya sha ruwa shi kuma da rai ashe wai shi wancan din ba wancan ya iya kutufo ya iya dambe ya iya dambe to shi ne kai arnan ban kai ka sha ruwa ka daina zagi na sai faɗa ya tashi da za ka za kai wannan mutum ya wani bala wai zai yi dambe irin wani abu duk wani ba shi dawo dawo ya ce wani karba min da yamma rike min da yamma ya ce ai shi ɗaya ne ya na hannayen da yawa to dukkan mu yanzu Allah ya kiyaye da Allah ya ce ya na hannayen da yawa in ba dire ne yanzu kare ki ko in ba kare a ce Allah ya saba girma Allah ya kiyaye mu wa'armahu ni na fi su iya harbi bi sahamin da kibiya lam arkam wallahi ban hau ba ko watan ko taku daya ban hau ba zahiban wala raj ko a tafiya ban hau ko ba haka adawa ba ban hau ko da kafata na je badar da kafata daga madina manzo Allah zuwa badar kilomita 150 mun je alhamdulillah kilomita da mota muka je kilomita 150 kilo daga nan kaman zuwa ina kenan eh Angola ko ka gani. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yake sa'adi yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi addu'a ina fasala min biyuti suqiya yayin da muka tashi muka bar wajen gidajen nan na wannan inda aka yi fare ki aka shirya yaki biyuti suqiya din nan to manzo Allah ga addu'a da yayi Allahumma ya ubangiji innahum hufatu duk sahabban nan na kazan su a ƙasa suke ba su da abin hawa ma ku fatu yadda muke marasa takalma ma to ashe duk ko mutum ma ba shi da abin hawa sunan sa ku fatu mana ita biya hajiya da kafa innahum gufatu sahabban nan nawa ba su da abin hawa fa hamiluhum gashi mun tafiya ke Allah ka dawo da su akan abin hawa ana yi ganima kenan Allah ka dawo da su a haye wa quratun matsaraita ne ga sunan ba su da kaya Allah faksuhum Allah ka tufatar da su rana a samu ganima kaya da komai wajiya'u mayunwata ne ga su abinda za a ci ma babu za mu zo wajiya'u ga wani ma kwanon kwanon dabino ne kawai da shi fa ashbi'uhum Allah ka kosar da su Allah ka wa alatun talakawa ne duk ga su fa aghnihim Allah ka wadatar da su min fadlika daga falalaka amin Allah kai mana haka sarka annabi sallallahu alaihi wasallam ala sa'ad ya ce fama raja ahadun minhu ba wanda ya dawo daga badar yuridu an yarkaba in yana so ya hau illa waje da zahara sai ga abun hawa nan duk abin da in doki yake so ga dawaki na in rakumi yake so ga rakumi na lin rajul ba'iru kai da muka da da in mutum ma da a ce zai iya hawa rakumai biyu ma kowanne zai samu kowanne zai samu wal ba'irani lin rajul ba'iru rakumi ɗaya wal ba'irani da rakumi biyu wata saman kana ariyan duk wanda ba shi da kaya sai da ya dawo da kaya dan an raba ganima an samu kaya wa asabu ta'aman gashi sun samu abinci min azwadihim na daga guzurin kafiran da suka zo da shi kullum ma rakumi goma suke yanka naman miya ne wannan kullum rakumi goma suke yanka wa asabu fida'an kuma gashi sai da aka ce kafiran su fanshi kansu da kuɗi wannan kuɗin kuma duk aka raba sai gashi kowa ya zama mawadaci fa a gana bi kullu aidin dukkan talaka gashi sai ya wadatu wasu amala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ya shugabanta Kaisar bin Abi Sa'asa'atin Kaisu dan Abi Sa'asa'atin alal mushatu a bisa bataliya masu tafiya a ƙasa wanda suke tafiya a ƙasa ba abun hawa ba to Kaisu ne kwamandan su to wa amara nabi sallallahu alaihi wasallam zo inda suka dau tuta da zai kawo wa amara nabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya horo hina fasala min biyutu sufiya yayin da muka bar gida da jin su yayin da muka fita daga Madina an ya uddal muslimina shi wannan sa'asa ta kai su din ya kirga masa wayanda suka fito to shi ya kirga mu ya gama mu 300 ne da dan wani abu kawai kafa lahum bi zikri adiina bata sai ya tsaya a wuri da ake ce masa rijiya a biƙi na bata a adda hukila za su dinga shiga sai ya kirga mu sai ya kirga mu a ce mutum ya kirga mu sai ya kirga mu sun akbar annabi sallallahu alaihi wasallam ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam labarin mu mutum kaza ne wa kharaja rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah ya fita min buyutu sufiya daga gidan dajin sufiya din na ma'ana daga Madina yanzu buyutu sufiya yana nan railway din tsohuwar railway ta Madina tsohuwar railway ta Madina hatta salaka badan al-aqiqi to kuma yanzu manzo Allah ya kama hanya bada har ya bi ta aqiq wadi aqiq ya bi ta cikin wadi aqiq summa salaka tariqal mukaymin sannan ya bi ta cikin dutse da ake ce masa mukaymin wanda aka yi gazwata hamra'ul asad zamu so a cikin wannan dutse manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kafa sansanin sa sai da ya kwana uku yakin hamra'ul asad kuma Allah ya bi ta cikin wannan dutse hatta kharaja ala badaha ibn azhara amma Allah ya fita filin da ake ce masa badaha ibn azhara kana zala ta hata shajaratu manzo Allah ya saka gindin bishiya hunaka a nan wajen fa qama abubakar sai sai na abubakar ya tashi radiyallahu ta'ala anhu ila hijar zuwa wayan su duwatsu fa bana ta hata masjidan sai ya gina manzon Allah inda zai zama nan ne masallaci manzo Allah zai dinga sallah da ya gaggyara waje in an ce gini ba wai irin wannan gini ko sai an yi da rufi da kara ko dan zuwa su aka dan sa aka dan kewaye irin masallatai ko na da bakin titi din nan shike nan kamar an gina ne sai shirya manzo Allah masallaci inda zai dinga sallah da sallah sai na abokai wa manzo Allah wannan da hannun sallallahu alaihi wasallam ya shirya manzo Allah fa sallafi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sallah a cikin sa wa asbaha yawmal ithnain anan muka kwana ma manzo Allah ya wayi gari ranar litinin shine wanda duniya da lahira kabba kamar sa shine kaza a hadari yadda ake tafiya wa'annan su ne abokan wanda ba kamar su amma wani da kafa wani ba kuma ba wajen mutuwa aka tafi ba wanda ya san zai dawo ba zai dawo ba ya aba wanda tafi ba kamar ma ba wani waje za a tafi ba abinci ya ake yi ya ake yi za mu ji dai yanzu yadda za a ɗan samu ɗan naman da za a ɗan ci ma ɗan naman da za a ɗan ci ma to nan muka kwana ranar litinin fa huwa hunaka wa zalla har litinin yana nan wa asbaha bi fadan malali muka wayi gari mazalla ya wayi gari a waje da ake ce masa fadan malali wa turbana da waje da ake ce masa turbana ila hayyo suna nan da sunan su bainal hafirati wa malalin tsakanin wuri da ake ce masa hafira da malalin وقال سعد بن ابي وقاص سعد بن ابي وقاص ya ce lamma kana bi turbana yayin da manzo Allah muka zo waje da ake cewa turbana kana sai manzo Allah ya ce mu ya sa'ad ya sa'adu unzur ila zabai duba ko Allah zai saka gano wata barewa duba ko shi da ya duba ko za a ga wani abun farauta barewa shikenan qala fa ufawwiqu lahu bi sahamin in harbe shi da kibiya ya zamanto an samu ɗan abin da za a ɗanci na nama. Wa ƙama Rasulullah shi kenan, sa'ad haka, wa ƙama Rasulullah sallallahu Alaihi wasallama. To shi kenan, sa'ad ga shi, Allah ya sa sa'ad ya ga farewa ɗin. Yana shirin zai harbi sai wanzu Allah ya tashi, sai wanzu Allah ya zo irin abin da ake koya mutum harbi. Sai fa ƙama Rasulullah sallallahu Alaihi wasallama Allah ya tashi. Kowa ba a zaƙalahu sai ya tsora haƙansa. mai gemu haɓarsa baina mai cibi wa uzunai tsakanin kafaɗata da kunne na haka ya ɗora haɓarsa a nan wajen irin akwai yadda za a koya mutum harbi sannan manzo Allah ya seta ni haɓarsa tana haka manzo Allah ya ci to harbi in kai harbin in Allah da zaka same ta shikenan da Allah ya tsaita ni a haka sallallahu alaihi wasallama sun maƙala sannan manzo Allah ya ce ilmi harbata Allahumma saddir ramyata wa Allah ka daidaita harbin sa'ad ai shikenan an gama ala sa'ad yace tunda manzo Allah yace Allah ya daidaita harbi na fa ma aqta asani anna shi ya ta taba kure ba in dai ne ni harbin amma na same shi in dai ne ni harbo shikenan to shikenan kuma wannan abin sai na harbi wannan barewa fa ma aqta asani shi ya ta bata kure ba Allah haji ga kahon zuciyan abu kahon zuciya gashi dan wani abu ne dan karan a ce an yi harbi ya je ya soki wannan wajen ka san wanda ya zama gwada harbi ai za a dan yi dan wani zero dan kaɗan ko dan wani dugo dan kaɗan a ce nan ake so kiriya ta daka ga wanda ya iya duka baki da to sai gashi na samu abun barewar a makasa haka ala sa'ad ya ce fata basaman da sai manzo Allah ya dariya sallallahu alaihi murmushi sallallahu alaihi wasallam imana mujiza ta manzo Allah ya murmushi Kala Sa'ad ya ce, wa karashtu a sai na zura da gudu, fa a ji duhu na je na samu barewa wa bihi ramako tana da numfashi, akwai ragowar numfashi, ta zakaitu sai na yanka shi fa amanna. To, fikihu ya shigo. In in ka harbi abin farauta, in ka harbe shi ko da kibiya, ko da harsashi wanda zai fasa jini ya fito yanzu, in dai kace bismillahir rahmanir rahim ko ka je ka samu ya mutu sai ka ci. ba wai yanzu shi ai yanka in ma karanka ka koyawa in ka saki karan da bismillahir rahmanir ko ka je ka samu abin ya mutu yanzu lafiya kalau sai ka ci in ma mikiya irin masu yin shi farauta din da mikiya to in ma shi ka saka duk abin da zaka saka ka ce bismillahir rahmanir rahim amma a bikin kuma in ka zo ka samu ga karanka ga na wani kuma abin ya mutu to ba ci dan baka san wanne ne ya kashe shi ba sannan wani ne sai dai in wani shi ma ya ce ai ni ma wallahi da bismillah na sako shi to yake nan dai yanzu dukkan ku yan bismillah ne da duka baki da to yanzu ya sa'adi ya ce yazo ya samu wannan abu ya yanka shi fahaman na sai muka dauko bare wannan hatta nazanna qariba har muka sauka dan kusa muka bar wannan waje sai da muka tsawo kusa fa amara bi rasul manzo Allah ya horo da shi fa qusima baina sahabi aka gasa shi aka rarraba wa mutum 300 da mutum ɗari uku da rago ɗaya ɗari uku mutum ɗari uku bai kowa ya samu tsoka tsoka ba sai dai mu'jiza kuma ya tsaye yawa wannan daga sa'adi kenan wa kana ma'ahum farasani suna tare da doki guda biyu bazalla ka ji dai yanzu rakumi saba'in dawakai kuma guda biyu farasun akwai doki limar sajibin abi marsajil kanawi wannan sahabi marsad yana da doki guda ɗaya wa farasul li miqdad bin amr bin al bahrani da doki na miqdad miqdad yana da doki marsab yana da doki halifu bani zuhurat shi miqdad din nan abokin kabilar zuhurat ne kabilar sayyidina abubakar wa yuqal wata ruwaya kuma in ji wake farasul li zubair akwai doki na sayyidina zubair to haka yanzu in wannan ruwaya ta sayyidina zubairu yana da dokuna uku kenan a wannan ruwaya kenan ko to za mu ji abin da waƙidi zai faɗa walam yakun illa farasani amma duk ruwaya ba ma'addato doki uku bane doki biyu ne to kaga yanzu wayannan mutane uku da ɗaya ba shi da doki tunda dai ba wanda ya rawaito doki biyu ne haka abu ya faɗa walam yakun illa farasani sai da wakai biyu walaktila fa indana ba saɓani a wajenmu masu labari annal mikidada cewa mikidad lahu farasu to kuma a cikin mutum ukun nan duk masu ruwa sun ittifaqan mikidad yana da doki sai yanzu rikicin tsakanin tsakanin wane ne sayyidina marsad da kuma sayyidina zubairu bin al-awwam ko to su ne ɗaya daga cikin su yana da doki yawa inda na anna mikidad lahu farasu mikidad yana da doki kana mikidad shi kansa mikidadin ya ce kana ma'i farasun ina da doki yau ma badin ranar badar yau kani lahu sabhatu ana ce masa linkaya su yi sabha linkaya haka sunan do wai saboda ai doki yana sukuwa haka yake kwaso gabansa kamar yadda mai linkayar ruwa yake to saboda gudunsa da abu ake ce masa linkaya to kaga yanzu al-musbitu muqaddamun ala nafi wanda ya ce gashi ma har ga sunan abu shi ake tsorawa ga wanda ya ce babu wani ya ce babu wata ya babu daga gashi ma sunansa kaza an yi kaza ai to a hukuncin shari'a wannan za a ce ba a kai wanda ya ce babu na yadda karkare ai ba kai gashi babu shi ko wancan gashi ya nuna ma ma har ya ma faɗi kaza to shi ake tsorawa to don haka yanzu shi wannan sahabi yana da doki sunan dokin nasa ma sabhatu ko yana da doki wa zakaru masu ruwaya sun faɗa anna marsada bin abi marsadin ganawi shi kuma marsadu yauma izin a wannan rana ala farasu shi ma yana kan doki lahu yuqal lahu sailu shi ma sunan dokin nasa gudun ruwa sailu farara haka ya farara da gudu haka yake yi yanzu sai na zubairu ne ruwaya ɗan gari a bata ba to kila ba zai hana kuma wani su ruwaya tana nan cewa ala ayi hal ko da an ce sai na zubairu yana dokin dai guda nawa ne guda uku kenan dawakan da aka fito da su bada wa kana amru bin al to yanzu an bar an bar nan wajen annabi sallallahu alaihi wasallam za a koma wajen kafiran maka masu fatauci wa kana amru bin al-asi amru bin al-asi ya kasance yuhaddisu yana ba da labari ya kula yana cewa lamma kunna bin zawra'i bin zarqa yayin da muke waje a can sham Syria akwai waje da ake ce masa zarqa wa ainu zarqa to wannan wannan sunan wajen Ma'awiya da ya zo ya rijiya a Madina ya sa mata sunan wajen ainu zarqa sanan kusa da Badar akwai rijiyar da Ma'awiya ya kusa da Badar da gudun ruwan da yake shigowa Badar aka tattara wanda za a iya ya zama ya zuba a wannan rijiya sai ya zama kamar jama'a to kuma zai zama wajen wajen shahidan badar ne inda masu yin hakan suka ce nan za a yi nan ne makabartar shahidan badar aka zo aka gaya ma'auya to aikin da za a yi fa nan ne makabartar ita ba Allah ya ce rayu bane a je duk a ci kwashe su a je a kwashe su daga wannan sun fi shekara arba'in da rasuwa a lokacin da aka yi rijiya a nan aka zo aka tona su kowa kamar sannan aka tashi ya jinin da abubuwan da yake jikinsa wani bai san labarin kakansa yake ji ya zo ya ga kakansa kashi wannan ne kakan nan na da aka ce an kashe a bada duk gaba kiya wani ɗansa labarin ubansa ya daɗe tsakanin ga babansa fiye da shekara arba'in ka ya zo ya ga babansa kamar ran da suka binne baban nan nasu haka a kwashi da aka mai da su inda suke kwance yanzu saboda ainihin zarka yayin da muke waje zarka din nan والزرقاء شي زرقاء إلا بالشام قولي لي عشم بناهية معانا قولي لي أكيش معانا من أذر آسم daga wajen da ake kama azri asu alamar halatai zango biyu ne kila zuwa dimishka ko zuwa ina wani hannu mun hajiruna mun dawo mun gangaro mun dawo gida muna kan hanyar dawa maka lagina rajulan sai muka haɗu da wani mutum min juzamin daga kabilar juzamu sunan kabilar kenan faƙala sai mutumin ya ce da mu kaji kana arada muhammadin lakum fi fi bal'atukum fi ashabi ai farkon tahawar ku ai muhammad ya tare muku hanya ai ba ku san ɗan rahoto mutum ya da wa alaikum bi kasmil asrari awalan wa ila ku dinga rufe asrarin ku aiki da faɗi ɗan rahoto yana na shi ba duk ibada ce ko alherin ko duk ba wannan ne a gabansa ba shi wannan rahoton shi wannan ya yi rahoton annabi ya tare su kaza kaza ka kila kuma ya taka din hasham din da kafa sai ya je kai musu labari sai ya je ya ai Muhammad ya tare ku akan hanya fi bal atukum a cikin fara tafiyan ku fi ashabi cikin sahabbansa fa qalu lahu sai suka ce masa ma sha'arna wallahi ba mu san wannan labari ba kai ba ai haka ba fa qala bale wallahi ai fa aqama shaharan barin ga muku ma wata guda yana jiran ku To kaga yanzu iko Allah, yanzu wannan mutumin ya faɗi abin da malaman tarihi suke ta rikici a kai. Malaman tarihi gazuwatul kushaira ko ashira yakin kushaira takamaimai ba san takamaiman kwanakinsa ba. Saboda annabi sallallahu ya fita a jimada awwal ya dawo a jimada a ƙarshen jimada awwal ya dawo a farkon jimada a kwana nawa ya kwana nawa. To kaga shine rikicin. To shi kuma yanzu ga ɗan rahoto shi ya ko ya haddace ma wata guda aka ila annabi ya fita kenan a sha biyar ko a sha nawa dai ko ma a kwana nawa ya fita a nan jimada awwal to ya kuma yi wanda zai ba da kwana talatin a jumada ake sannan ya kawo. Raji, wata guda yana jiran ku. Fa a kama shaharan wata guda ya tsaya sun maraja ila sannan ya koma izuwa Yazriba izuwa Madina shi saboda musulmai ne bai san ba a faɗa ba. Wa ancin yauma to ban gaya muku yau kuma arada Muhammadin ai kuna idan Muhammadin ah ya kasa ku ya kari ku ya sa a gaba in gaya muku. Lakum mukfudas yana nan yayi muku kwantan ƙauna ku yake jira. Fa huwa al'ana yanzu ma magana da nake muku abin da yake jira ku yana. a hara an yi arza lakum shi ya fi cancanta a ce ya tare ku tun da dai a tafiyar kuma ya tare ku bai sare ku ba da yanzu ya ji kun yi ciniki kun samo da abin da ai yanzu ne ma zai tare ku inna ma ya kutu lakum al ayyama yana kirga muku kwanaki ba duk kwanakin nan da ake ya san a ina kuke me kuke yi gidansa yana tare da ku yana kirga muku duk gaba gida fa hazaru ku ji tsoro ba ala irukun abu hataken ku kayan kasuwancin ku warta ara'akum kuma ku je ku kulla ra'ayinku ku je ku yi shawara ku kuma me ya dace ku ni dai na gaya muku nawa a wallahi na rantsa muku da Allah ma ara min adadin gashi na gan ku ba ku da wani yan tsaro masu yawa mutum talatin wannan irin dukiya in Muhammad ya fito ya zafi da ita wala kura a ba ku da dawakai ma wanda za su iya yaƙi da kara duk wanda raƙuma ne diga wala halqat ba makami ma ba wa yan karafunan yaƙi ma duk tare da ku fa ajma'u wa amrahum to shi kenan ya suka yi to ga mutumin nan fa da gaske to dama shi ma bai sani ba Abu Sufyan yana ta rahoto shi ma wani intelligent din ne Abu Sufyan dahiya ne shi ga Amr bin al-Asi Amr bin al-As nan shi ma dahiya ne ba abin da yake buyan ba abin da yake shirya yana shirya to kuma me zai zo ko ta kwana sai gaba gida wa'annan ko su kaɗai da ba za su bi hanyar nan ba to sai suka ce to yayi yanzu yanda za a yi maza maza mu tura an aike maka mutanen maka su so su tare mana su tare shi in ba haka ba ga fa ba a su bambama sai suka aiki mutum da ake ce masa bambamul kisadi ba wa kana fil iri yana cikin fataken wa qad kanat quraishun marraddihi ba da shi aka fito ba amma quraisha ta ta shige shi wa huwa bisahili yana gefen kogi ma'abaka ma'abu Qur'anin lahu tare da ‘yan marakan raƙumansa yana kiwo. Suka ce daga dalla zuwa tafi matauci kawai, za a biya ka. To aka tafi da shi, sa'ajaru suka sufurce shi, bi ishiri na mis'ala da awo na zinare ishirin, mis'ali da suke yi. Shi ne gram yanzu ko ko akwai shi yana na misali na abu. Wa amarahu Abu Sufyan to sai Abu Sufyan ya hore shi. Yanzu kai ka hau doki mai gudu maza maza ka je maka ka gaya Qurayshawa ga abin da ake ciki an yi kubira Quraysha ka je ka gaya mutanen maka Qurayshawa anna Muhammadan cewa Muhammadu qad arada li irihi ya tare kasuwancin su kafga shi kasuwancin yana hannun Muhammad yanzu wa amarahu Abu Sufyan ya hore shi zai ma wani makircin nata shi kuma ya hore shi an ya jida ba'irahu to kaga fa ba haka zaka shiga rakumin ka lafiya ba ba su abin lafiya ba ka yanke wa rakumin ka kunne ko ka shiga rakumin yana zubar jini daga mutum da in ya ga jini yanzu a ga hankalinsa ya tashi ka shiga raƙumin ka yana zubar jini za da kala in za ka shiga garin ka yanke wani abin raƙum ko ya hawul rahalahu kuma tudin naka ka juya shi a ga gaba bayan an san tashi hankali ya yi tashi hankali abba ka san ma abba ka san ma siddin ka ya juya ba ko abba ka san ma wa ya hawul rahalahu ya ito ka juya shi wa ya shukka kamis kuma ka yaga rigarka min kubili ta gaban ka wa dubu ya ta bayan ka duk a gari ga a kekece gaba da baya to an san waya tiya an kaje kai kururuwa kuma algausa algausa taimako taimako ai taimako ai ce wayu qalu masu ruwaya suna cewa inna ma ba asuhu min tabuka daga tabuka suka aika shi nisa ne da yau tana nan cikin saudiya yanzu wa kana fil iri 30 rajulan mutum 30 ne kawai yan gadi a fataken min quraishi fihin amrudin al'ashi akwai amrudin al'ashi a cikinsu wa makara matu bin naufali da makara matu ɗan naufal to suna ciki da ai shi kenan shi bambam ya tafi kalu suka ce kafin bambam jifari ya zo maka wa ƙarra an atikatu ga wata waliya babban manzon Allah ƴan uwan baban manzon Allah atikatu ƴar Abdul Muttalib ta musulunta ta yi hijira ta rasu kabarin ta yana nan a bagiya ana ce musu kabarul ammaji baki a ammaji baki'ar bakofin manzon Allah akwai kabarinta atikatu akwai kabarin arwa akwai kabarin arwa akwai kabarin safiyatu safiyatu wayannan duk kaburburan su yana nan waje daya to atikatu din nan kuma akwai atikoki salamun najlil awatiki atikokin ba ɗaya bane yanzu dai wannan atika ya uwar baban manzon Allah ce amma babar Hashim ma sunanta atika babar waye sunanta atika akwai atikoki da haka ake wa manzon Allah kirarin dan atikoki da yawa atika suna ne sosai. To, wa ƙarra al'atikatu binta Abdulmuttalibi, atika ‘yar Abdulmuttalibi, ta ga ƙabla bambama bin amri, kafin wannan ɗan aike bambam ɗan amri ya zo, rukuyan ta ga wani mafarki, mai ta ra'ata, ta ga wani mafarki, fa abza'ata sai mafarkin nan ya gigita ta, ya razanar da ita. Wa azumar fi sadari ha mafarkin nan ya girma a zuciyar ta san wannan mafarkin ba a shirman bacci ba ne. lalle akwai wani abu da zai faru ta arsalat ila akiha sai ta aika dan uwanta Abbas dan Abdul Muttalib babban annabi baban Abdullahi bin Abbas dan uwanta ta arsalat ila akiha sai ta aika dan uwanta Al Abbas Abbas fa qalat da yazo ta ce masa ya aki ya dan uwana kar ra'aitu wallahi na rantse da Allah abin da zan gaya ma na gani tunda mafarki mutum zai iya shatowa dole ya rantsuwa wallahi na ga ru'uyan mafarki allailata daren jiya abza'atuha da naji tsoron wannan mafarki wata kawwabtu naji tsoro an ya dukula ala qaumika min hasharru kan sharri ya shiga cikin mutananka mana quraisha din duk da kafirai ne dai amma dai ai mutanen sa ne duk gaba gida wa musibatin da musiba fa akatum alayya zan gaya ma ita amma fa ka rufe min asiri kaka ce ni na gani wa haddisuka min ha zan gaya ma ita yace eh zai rufe mata asiri qala sai ta ce ra'aytu rakiban na ga wani mahayin raƙumi a kabala ya shigo makan nan ya zo makan nan ala ba'irin akan rakumi hatta wa kafa bil abdahi har ya zo ya tsaya a tsakiyar maka din nan farin maka sun masaraka sannan ya ihu bi ala sauki da karshen karshen muryarsa ya ala gudara ya ku yan warware alkawari maha'inta ya ya ku yan warware alkawari in firu ila masari duk ku tafi wajen mutuwar ku ku da garin zama da mutuwa ku fi salatin nan da kwana uku. Rubuta, masaraka biha salasa sai da ya faɗi wannan magana sau uku. Fa'aran nasa sai na ga mutane ishtamau idan ga an zo an taru, mutane duk su zo sun taru. Sun da kalal mazida sannan ya shiga masallacin ɗakin Allah mai alfarma baitul haram. Ya shiga masallacin ɗakin Allah wannan su ya tafi mutane suna bin sa. In zuma salabihi ba'iru ala zahar kuma sai na ga raƙumin nasa ya hau kan ka'aba da shi. A san mafarki. ko ya ma raƙumin ya hau kan Ka'aba da shi hasara ka misila hasala ya ihu ya faɗi irin wannan magana ma akan Ka'aba sa uku summa masala bihi ba'ira wa ala ra'ata abi kubay sai raƙumin nasa ya hau kan dutsen abi kubay da shi na gashi kuma gashi akan dutsen abi kubay summa saraka misili hasala ya kuma faɗa irin wannan sa uku summa akaza sakarata sai ya ɗau ƙaton dutse a cikin duwatsun dutsen abaku bai sai ya ɗau wani ƙaton dutse a cikin dutsen akan saka min abi kubai daga duka fa arsalaha ai sai dan karo jiba da ita cikin maka ya wurgowa maka ita fa arsalaha fa aqbala sai wannan duje ta taho ta hawi tana gangarowa tana hatta idza kana bi asfalal jabal hay zo karshen dutsen ta zo garin maka aeroport sai ta ragargaje amma bakiya baitun ban ga wani gida a maka ba min biyu ci maka da gidajen maka wala darun ko wani gida dai min duri makata daga gidajen maka illa ta kalatu min ha falzatu sai wani bangare na dutsen ya shiga wannan gida ina ga wani bangaren dutse ya shiga wannan gida fa kana amru bin al-as yuhaddisu fa yaqulu amru bin al-as ya ba da labari bayan ya musulunta laqad ra'aytu kull hadha wallahi na ga wannan dan na ga bangaren dutsen abi kubaisa a gidanmu sai da na ga wannan dutsen ya shigo gidanmu duk gaba gida wala kan ra'aytu fi darina amr ibn al-aziz wallahi na gani a gidan mu tilkatam bangare min sakaratil lati in falakat daga wannan dutse da ta ragargaje min abi kubai falakat kana zalika ibratan wannan ba wa'azi ne walakin Allah lan yujri an muslima yawma amma Allah bai zama musulunta nan ba ko hankalin ma bai ka ba lakin nahu akara islamana Allah ya jinki ka musulunci mu ila ma arada zuwa ran da ya so kuma muka musulunta mun gode Allah aje an musulunta ko shikenan alu suka ce walam ya dukuli daran wala baitan amma wannan dutsen bai shiga gida ba min duri bani hashim daga gida bai shiga gidajen bani hashim ba wala bani zuhurata bai shiga gidajen kabilar bani zuhurata ba kabilar sayyidina abubakar wannan kuma karama ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam da sayyidina abubakar min tilka sakarati daga wannan dutse qalu suka ce suka ce fa qala akuha sai dan uwan ce yace inna hadhihi la ru'ya ai wallahi wannan mafarki wannan dai ba za a ce shirman bacci bane wannan daga jin sa mafarki ne inna hadhihi la ru'ya wallahi wannan mafarki ne haka raja musamman sai ya fita da bakin ciki dan shi ma malami ne ya san fasarar abubuwa da yana daga cikin hadisin bukhari shi yake cewa da sayyidina ali ali ya ce na'am in kana da wata bukata wajen annabi ka je ka tambaya ba zai kai kwana uku ba dan na san fuskar banu hashim in za su mutu na san fuskar banu hashim in za su mutu wallahi ba zai kwana uku ba to nan askalani ya kaka ya ce wannan ya nuna a cikin al'umma annabi akwai masu firasa masu hangen nesa kaga yanzu wannan mutum mai irin wannan irin na kabiru duk su baka labarin abin da ba su gani ba ba a san ma da shi amma su Allah ya buɗa musu ga shi ya yi firasa cewa annabi kuma annabi bai kai kwana ukun ba bayan bayan haka duk ga baki ɗaya to nan sai na alaiki ce masa wallahi ba zan je tambaya ba ba za a tafi a haka kan je tambaya hana ni a kafa mun hujja a kafa mun hujja ba za a tafi a haka a je a haka to wannan to fasarar da musamman ya fita da bakin ciki shi ma ya san me fasarar da hatta laqiyal walida bin kutbata ai ya haɗu da wali dan kutbata bin rabi'a yana daga cikin wanda aka kashe a badar shi rabi'u din nan shi walidu din nan kila sayyidina ali ya kashe shi kila kuma hamza ya kashe shi to ya har ya haɗu da walidu bin kutbata walid dan kutbata dan uwan hindu ne kuma wa kana lahu sadiqan abokinsa ne abokin abbas ne fazakara halahu ranar na ma labari ai dama labari ba ga makiyayi ke yawo ba o'o aminin ka zaka sa kai ne amini na kaji kaji shi ma ba wajen makiyi zai je ba Allah ya kawai shi ma wajen aminin sa to kaga fa kai ma amini na ne kaza yanzu yanzu sai labari ya gama duniya ta karsaza ta hannun aminai har kuma ya je ya fada hannun makiyan ma duk gaba gida ita ma zula ya kata misra ai haka sai ai aminiyar ta gayawa ke kin za abin da ya faru da boye yaushe da aka yi kaza kaza tana fita ita ma ya gidan aminiya to bakke dan aminiya ta ce kin ji sarauniya kin ji abin da sai ita ma tana ɗaukar sai gidan aminiyar ta aka abin wani wannan labari ya gaba misira ta hanyar aminai to haka mafarkin atika su aka yi shi nan abbas ya gaya wa abokin nan nasa walid bin utbata ya gaya masa wa kan lahu sadiqa fa zakara halahu wa saktamahu yace ka koye min fa fafashal hadisi ai kafin wani wannan duk maka ta ji labari din na duk maka an ji labari ala abbas ya ce faga dautu a dohu fil bait sai na wayi gari na fito da sabafa na je zan yi dawafi da ka'aba wa abu jahal fi rahadin sai naga abu jahil a cikin jama'a min quraish na quraish ya tahaddasu na suna hirar mafarkin wa udan suna zaune bin ru'ya atika hirar suke ta ji abin da atika ta gani wato yanzu mutanen nan sun rai kaza kaza shikenan suna ta faƙala abu jahil da abu jahil ya gani sai ya ce min mara an atika to hazi to wannan abin da ake so atika ya uwarka ta gani wai me ne fa kuntu wa mala sai ce masa me aka ce yan uwata ta gani na nuna maka kwata ma ban san me ba faƙala sai abu jahil ya ce ya bani abdul mutallib ya ƴaƴan abdul mutallib amma razitu wa yanzu dan Allah bai ishe ku ba an yata nabba rijalukum mazajen ku sai su annabawa ne hatta ta tanabba a nisa har sai matan kuma sun ce su ma annaba ne sun fara bada labarin gaibu bai ishe ku mazajen ku su dinga bada labarin gaibu ba har sai matan ma sun fara ku bai ishe ku ba za a mat'atikatu yau uwarka tariya an nahara abdul manamik wai ta ga kaza kaza duk ya kawo mafarki bai san ma a fasin hariya ba allati to fasan fasanata rabbasu bikum wallahi za mu jira ku ai za mu yi muku shiri ba kwana uku ta ce ba, ka ai kwana uku nan kam, duk maka na sa a yi shiri. Za mu jira, za mu yi muku shiri, talatan kwana uku. Fa in ya kuma kalat, in abin da ta faɗa haka ne, ba sai ya gudu, to, lalle abin nan da ta ji mana tsoro zai faru. Wa in ma zan salat, in kwana uku ta shige, wa lam yakun, wannan bai faru ba. Naktubu za mu rubuta a jikin Ka'aba annakum akrabu ahli baitin fil aqu ne mafi ƙaryar gidaje a Larabawa. duk laraba ba a taɓa yin makaryata irin ku ba abinda za mu rubuta kenan koya a kazabu ahli baitin fil arab fakala sai abbas ya ce ya musaffira ustihi ya ramamme sai da mutum ya ba shi da girma abu zai dan kaɗan ne sai bala'i sai masifa wai wanda ko kashi ba shi da abinci ma ba shi da bare ya kashi ko abu ya ramamme an ta aula kai ne ka fi cancanta da ƙarya mu ba ma ƙarya kala abu jahil sai abu jahil ya ce masa inna istabaqnal majada a ai abin a sarar yake mu da ku da gidanmu da gidanku haka muke tsere kan girma haka muke ta neman girma a garin nan wa antu mu da ku fa qultum sai kuka ce mana fi nafsi ayata ku ku za ku dinga shayar da alhazai yanzu zanzan ta ku ce wai kuka ce mana kakansu ne bai samu zanzan din Abdul Muttalibi shi ya mafarki an ce yanke ya haka barratu zanzanta annabi Ismaila ce amma ta shafe saboda da amalika suka zo za su yaki shirhum ainihin wa'anda zanzantin suka suka sanar da hajaru a wajen da za su yaƙe su sun sallalle za su kwace garin sun bi ƙarfin su sai suka binne zanzantin duk wannan zinare na annabi Ismaila da Abdul suka kuya cikin zanzantin suka binne komai suka binne suka shafe aka kore sa shi kenan daga nan zanzanta a ce har sai da zamanin Abdulmuttalib sannan Allah ya sa aka sanar da shi a mafarki ya tono ta. To kun ce mana ku za ku dinga shayar da alhazai fi nasi ayata mu za mu dinga shayar da alhazai. Fa kulna la nubali muka ce ba mu damu ba mu je ku kai wato su ba su samu da alheri ba kenan. Wani yana daga cikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya aiko ni in cika kyawawan ɗabi'u. Ma'ana dama ba wai ba kyawawan ɗabi'u ba a'a bare ma larabawa bare quraisha suna da kyawawan ɗabi'u jibi shayar da alhazai a ja'altu siqayat alhaji wa imarat almasjid alharam shayar da alhazai rijiya shayar da alhazai ya zama na gidan banu hashim abbas na shi yake cikin wanda yake shayar da hashim ya shayar a abdul muttalib da shi aka fara ya shayar sannan abbas ya gaji wannan shayarwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba dan ka a kwace muku ba da ni ma na shayar ni zan dinga ebo ruwan a cikin rijiyar ina ba wa mutane to kuma yi wa Allah wannan shayarwar har yau yana nan hukumar Saudiya yanzu kuma ya zama nata ita take ɗaukar nauyin zuba zanzan a cikin wannan roba da ake fita da shi ƙasashe a siyar da wani wani amma ana zai kyauta ake ba su to wani ya siyar da kaza kaza yana daga cikin wannan shayar da shikayatul haji shayar da alhazai to kun ce mana ku za ku dinga shayar da alhazai bakulna sai muka ce la nu baji ba mu dawo ba zai ku tai wato su ba sa san alheri kenan kuma sai a ci yawa yake sikayata bakulna la nu baji muka ce ba mu damu ba tasqul alhaja ku je ku ta shayar da alhazai ai wannan abu ne mai kyau sun makultu ba ku isa ba dai kuka ce kuka ce mana final hijabatu to mu ne za mu dinga kula da ka'aba mu ne sadanatu masu kula da ka'aba masu sa mata turare, masu yi mata turaren wuta, masu kiyaye ta, in labulanta ya yi kura su za su yaye, masu kula da zawiya ne, a share, a yi wa, wannan alheri ne, abu ne da an gaje shi, duk ɗakin Allah duk a fesa da na masu kula imara, shi wanda shi ake cewa rayawa, alheri ne babba. Ko ka ce mana, ku ne hijaba, ku za ku dinga kula da ɗakin Ka'aba. Muka, fa kunna sai muka ce muku ba mu damu ba, la nubali ba mu damu ba ku je ku tayar kula da shi sun makulsu har yau dai bai ce sai kuka ce mana finan na duwatu to mu ne za mu dinga kula da alhazai in sun zo abincinsu da kaza mu za mu dinga ciyar da mutane su zo fa kunna la nubali muka ce ba mu damu ba taluna da'ama mu dai za mu dinga tara abincin za a yi za a yi kwamati wanda duk wanda ya samu kuɗi zai dinga kawo wannan kwamati a dinga kawo kuɗi dama muka suna da wannan wannan kasuwancin da suke dama don ciyar da alhazai da ilafi kurai da ilafi himra ilata shita'i wa sai wannan abin da zai dan ciyar da alhazai to su banu hashim su suke ciyar da alhaza to duk wanda yake da alheri sai je kai musu shiga nan ku ƙara yin abin da kuke ciyar da lokacin da ku ci da alhazai muka ce ba mu damu ba shi kenan muka ce ba mu damu ba taluna da'ama ku je za mu tara muku abincin ku ciyar da su wata ilimuran nasa ku ciyar da mutane sun man kulitun duk wannan bai ishe ku ba sannan kuka ce dinar rifadata to mu za mu dinga kula da kuma kwamitin kamar yadda na yanzu da ake a ce kwamitin gina asibiti da gina makaranta da kula da marayu da kaza tsada din nan mu za mu dinga kula da marasa shi mu za mu dinga marasa shi mu ɗauke man nauyi kaga abin da Khadija ta gaya manzo Allah kenan Allah ba zai wulakanta ka ba kana ɗaukan nauyin mutane kana bawa marashi kana yin kaza wannan shine rifada mu kuka ce wai ku ne da wannan fa kunna la nubali muka ce ba mu damu ba su je ku hada da da ayar da hijaban da rifadar duk abu shikenan tajma'una idan ku dinga hada abinci wajen ku matar su dole biyu da'ifa abinda za ku dinga taimakon mai rauni ko ba ku alam ma al'amna to mu ma da muka ciyar wa al'amtun kuka ciyar a ƙarya yake kuma wadda amatul rukabu kuma ma'aya suka yi yawa yanzu kuka ga kuma abin ya zama sarauta duka baki daya wasta fakanal maji da muka dinga yin tseren girma mu ma muka ce ba za mu yarda ku ku dau wannan girman ku kadai ba hukun naka farasairi halin mu da ku a garin da mun zama kaman dokin tsere kaman dokin tsere za ka ga kunnuwan su daidai da daidai har sai an samu wanda ya dan gota wani to kultun kuma yawan zai gashi kun ce wai min na nabiya wai kuma mun samu annabi a gidanmu sun ma kultun kuma wannan bai ishe ku sun ma min na nabiya yau kuma ga kun ce akwai annabi ya mace ala wallata wal uzza na ran da lata da uzza ba za a yi abun ba zai haka ba la kana haza abadan wannan ba zai yiwu ba in dai gidanmu mu ma akwai ƙarshen magana in dai gidanmu ma bai zo da annabi wata wabiya ta ba abada ba su zo da shi ba kenan fa wallahi abbas ya ce na rantse da Allah ma kana min min giratu Allah bai sa min kishi nan ba illa anni zahat sai na ce masa dai wannan abin da kake faɗa duk ƙarya ne duk ba a yi ba atika ba ce kaga komai ba ko an kartu ne musun abin an ta kuna atika to da atika ta ga wani abu falamma an saitu yayin da yamma ta yi lan yanka imra'atin yau fa sai ga gidan ya cika da matan gari ba wata mace a makka asabat ha wiladata abdul muttalib wadda akwai jinin abdul muttalib a jikin haida ta zo gida na rana tace ai wulatanci ya isa fa a zage mu kana kallo wai sai ce kai ma wai ba ai ba to ka ce ai da karfa ko bi ka kaje shi ma a ga yadda za a yi kaman ba balarabe ba kaman ba balarabe ba ai sai ga su illa da a tsawa ta mace da akwai jinin Abdul Muttalib a jikin dama ce yayan Abdul Muttalib fa kullu suka ce razitun bi hadha al fasik yanzu ka da wannan fasikin fasiki ma'ana wanda ya shiga gona da ilimi a saka ya fita daga al kabiru mummuna mai mummunan magana kaga tun kan musulunci maganganu mara kyau dama sunan su mara kyau ya kawo fi rijalikum ya ci mutuncin mazajen ku sun matanawala nisa sannan in ba ku da kishi ma dan dai an taba maza ai maza ne amma ai namiji yana da kishi kuma ya ga an taba mace in dai an taba namiji baka yi kishi ba amma ya taba matan danginka wa anta tasma'u kana ji walan yakun laka inda zalika giratan ashe baka da wani katabul ba wani kishi da kai ala abbas yace wallahi ma qulti illa ma la bala li to ni abin da na iya yi kenan na ga da fatina ma bata ma'ana dai bai son faɗa Abbas. Wallahi la'asar zannau sai na ce musu to ku yi hakuri. Wallahi in ya ƙara gobe. To yanzu dai wannan ta shiga amma in ya ƙara gobe to kwa ga abin da zai. Fa in ada in ya ƙara la'akafai kumuhu zan isan muku da shi. Za ku ji abin da zai faru. Sai kenan. falan ma an bahu yayin da suka wayi gari min zalikal yaumi daga wannan rana allazi ra'at fi atika su wanda atika ta ga wannan ma ra'at abin da ta gani kana Abu Jahal Jahal sai Abu Jahal ya ce haza yawmun to fa kwana ɗaya ta yi fa sun malgazu da aka kuma wata kwana ɗaya kala Abu Jahal sai Abu Jahal ya ce haza ni yawman to fa bi ta yi fa to fa bi ta yi fa haza ni yawman kalan ma kana fil yawmin salis yayin da rana ta uku ta yi kala Abu Jahal sai Abu Jahal ya ce hazihi salatu to fa kwana uku ta yi ma bace me ya rabu kuma yanzu kawai bari rana ta yi duk ƙuraishawa fito a yi abin da aka shirya. Alal Abbas, Abbas ya ce, Waka dauci fi yau misali, to ni ma da gari ya waye na rana uku, ai ni ma sai na yo shiri, wa ana hadidun ina cikin fushi ko ko ina cikin kayan yaƙi ni ma, mugudabun cikin fushi, ara an ƙarfa ta ni minu amru, a zuciyata ina ganin mutumin nan ya ce mutunci bai iya wani abu ba. amma uhibbu an uzurika yau ina so duk matan maka su san yau kan na rama musu mata sun biyo baya daga aya shiga uku yanzu duk matan magasan na rama musu abin da na fito da shi a zuciyata kenan yawwa abin da na fito da shi a zuciyata kenan wa yawwa wa azkura ma a hafazatin nisa kuma na fito ina ta tuna abin da matan nan suka motsa ni har suka sa ni fushi ko ko abin da suka hakatar da ni a cikin kwakwalwa kaina na kasa manta magana da suka gaya mu yawa maqalatu hunna dai abin da suka gaya mu ma kullun abin da suka faɗa fa wallahi abbas yace na rantse da Allah inni la amshi na hawa na tunkare shi kenan ina so in je in ji me zai faɗa wa kana rajulan katifa mutum ne mara nauyi ba shi da wani nauyi ɗan mutum ne kaɗan hadidal waje mai kaifin fuska hadidal lisani mai kaifin harshe yanda harshen nan nasa ba farsa mara kunya haka jikinsa ma yake hadidal nazar yana da kaifin gani yanzu ya gano abin da kusa wata wani mara mutum da ɗan rahoto da yanzu ya kyallara idan ya gano ɗan abin da wani abu ma wani ma ba zai abu ba hadidal kaifin gani ne da shi in tare da na hawa babu bani sa'an sai na ga ya zura da gudu ya bi kofar babu bani bani sahami fakultu sai nace a zuciyata ma balu ne same shi la'anahu Allah Allah ya tsine masa a kullu haza yanzu duk wannan gudun da yake farakan ne tsoro na ike yi haka mutumin nan ba taɓa sani yana tsoro ba a bayan duk gudun nan da yake ne yake tsoro an ku shati ma kan zage shi za a ji tsiyar shi ma a matsayin ba wani yaki ya shiga ba ta zage shi in ji tsoro amma sai na Hamza da aka zo aka gaya masa Abu Jahl ya zaki manzo Allah da ya zuwa ya sa kwarinsa abun yin harbin ba kan na rotsa masa aka kike kara kara zagin kuma na musulunta ni ma na ce ashhadu an la ilaha sannan Muhammad ya musulunta ai yanzu shi wai zagi ya tana da shi sallallahu alaihi wasallam ya ce ashe duk tsoron zagin na ne yake wannan gudu yawa in ji tsoron zagin na ne haza farkan min anu duk tsoron zage shi ne fali za huwa qasamiya sai ga shi ashe wai ya fi ni ci shi ya ji mai ihu bambam ya shigo gari yana ihu ashe shi ya ihun har ya zo kunnan sa yanzu ya zura da gudu wajen abu ko ya kudu sai ga bambam ashe ya ji bambam ya zo yana cewa ya ma'ashara quraishi ya ku taron quraishawa ya ala lu'ayyu bin galibi ya ya'yan lu'ayyu dan galibu allati mata kasuwancin ku kad arda laha muhammad muhammad yana san ya tsare ta fi asabi cikin sahabbansa algaus algausa taimako taimako wallahi ma ara an tudurika tudurikuwa ban ga kwaje ma ku same ta ba Muhammad ma ya kwace ta yayi magarin su wa zamzamu yinadi wannan dan aike yana kira bi zalika badan luwaji a farin maka ajjada a uznai uznai ba ya shi ya yanke kunnan rakumin sa wa shakka kanisa ya yan ya ya ga rigarsa gaba da baya kubulan wa jukuran gaba da baya wa awwala rahala ga shi ya juya siddin sa wa kana yaqulu kuma bai wannan ma bai sama ya dinga cewa laqad ra'aytu ni akan hanyar nan ba sai da na ga mu farki na ganni a cikin makasa ina shigowa maka ina wa inni la arafil nawm na gani a cikin bacci wa ana ala ra'i da fi akan akumin nan ne wannan farkin ka anna waji makata kai ka ce wajen gudun ruwa din nan na maka yasilu min a'lam ila yanzu daga sama yake gangarowa daman kuma na ga jini ne yake zuwa fastai sai na farka fabi'an da tsoro maskuran da tsoro ko kari to aliko na ji tsoron wannan kai ya zama sharri ne ya shiga muku to wallahi je ku samu kasuwancin wa waqa fi nafsi yazo a cikin zuciyata annaha musibatin musiba ce fi an fusi a cikin quraishawa wa kana yuqal quraisha sun da an kasance masu ruwa suka suna cewa innal ladzina hada wanda yayi wannan ihu yawma idin arannan iblis iblis ne tasawwara fi surati suraqata bin jushami kafin zambam ya shigo suraqatu bin jushamun abu jahi shi magana ta ya fara amma shedan ne fa sabaka bambama ya riga bambama dinna fa an farahu yace maza maza su fita ila irihi zuwa fataken nan nasu thumma jaa bambamu fa adaw sannan wannan mutum ya go fa kana umayr bin wahab umayr dan wahab yake cewa ya musulunta daga baya shi ma wani dan daban quraishawa ne amma ya musulunta shedani ne ba na wasa ba umayr bin wahab ma ra'aitu a ajaba min amru wallahi ban taɓa ganin abin mamaki ba irin na ranna lamarin bambam wa ma taraka ala lisani bambam dai ba shi yayi ihun nan ba shi dan ne yayi ihu a harshen sa ai bai zo yayi ihun nan a cikin bukubuta ba sai da kowa ya manta kansa duk masu hankali ba suka manta hankali a kawai kowa a fitar yake yi shi dan ne ihu a cikin harshen sa innahu lan lan yumallikuna min umurina shay'a bai ban mu mun mallaki lamarin mu ba hatta na farna har muka fita Allah sa'ad wa tudu da kwari mu ɗan yaki kawai ya gani kaman kaman abin da sai ana ta shirya abu amma kawai fito da kaya muka yi muka fita wa kana hakimu bin hizamin hakimu dan hizamin ya kasance yana cewa ma kana allazi ja'ana wanda ya zo mana ya ihun nan astan fara na ya nemi fita idan iri zuwa fataken nan wallahi bi sa mutum bane dan magana mutum har kawai ya zo ya magana a cikin mu ba za mu kula da shi ba sai mun tsaya an tattauna to ya za a yi ya za a yi ko kuma ikon Allah su baye suna da wannan wannan ake cewa izini izini idan mutum yana da izini in yawa azi sai a karba ko in ya faɗi magana sai ga an karɓa lani lafiya amma in ba shi da izini in ya magana ma sai ba ku haushi kuma yanzu in yana da izini ko da wani ya yi maganar irin tasa to ba za a ji daɗin ta wancan ba amma shi ne sai a ji daɗin tasa wabumalo faidan amima muncijan duna a tikani za shi mulin libi ali wa lisani wa kilami shi man yana cewa shehu kalamun ce min faila wanda za ta game ni failan nan ta game harshena duk ne magana a dinga jin faila sai a ji magana da daɗi wa'azin da da duk ya yi za a dinga jin wa'azi da daɗi wa'azin da mutum yana ji da abu in ba dan faila ba yana zai ga dukka ma gundura ma dukka ma wanda yake faɗa ne ma abu dukka baki da to baki faila ta game harshena za shi mulin lilisani wakilami in na rubuta a ga faila in na rubuta a ga a ga faila a ga kai ai wannan madadi ne ina sai ya kago waɗannan abubuwa faida kenan malam wakila wani tsani Allah kai mana haka barka annabi sallallahu alaihi wasallam sai ki da zaka ga dai ji dai an faila da wa'azin ne in menene da duk yana yin daɗi sai faila ce wa zaka kullum faida da tijani madadin Mustafa al-Wara al-Ajnani to ka gani yanzu kai su ma sun ga wannan abu ya gigita su a ko mutum da ya zo ya ihu ba jira ba kuma duk abu da irin wannan aje aje ba kai cikin mutuwa irin wannan sun ce wallahi shedani to kuma shi kenan yanda shaidani yake magana a bakin mutum haka mala'ika ma yake magana a bakin mutum a ce wannan lammatun mina shaidani wa lammatun minal malaki haka rabbul izzati ma yake gudanar da wannan magana inda rabbul izzati ya magana da bakin bishiya yana shajarati to sai bakin insanin kamil ne shine wannan hikimomi na tasawuf da suke fitowa za ka ga da ka ji wata magana ne ka sa kuka ma wata magana da an gaba ta yadda ka narke ma duka baki da rashin sufancin ne rashin haduwar famfan ne yasa duk masu sufancin ma duk suka iya kashe ma suna ta wa'azin sufancin ma duk ba amma in dai mutum da su ai magana ɗaya zai gaya ma ka narke duk gaba ɗaya ka rasa ma shi ya narke kai ka narke an gama duk gaba gida to wannan to ga dai ban to irin wannan duk dama da shi ce wallahi ba mutum bane wannan mutum shedan ne ya zo ya magana a cikinsa shi kenan fakila sai an ce da shi kai da ya abaka kai a ɗaka baka wannan fakala sai ce inni la'ajabu minhu na yi mamakin sa ma malaka na min umurina sai ban mana lamarin mu yana zuwa na ihun nan muka manta komai sai dai amsa yaki duk muka kwashe kuma kamai da tsofa kuma da wata aka aka girbe ta abada sai wannan ba mutum bane alu suka ce wata jahazan nasu ai ba kaga dai ayan sun faɗa ba wani ba wani magana yanzu sai shiri mutane ai shiri kawai ya zama ba a hira a maka kowa ya manta kowa a fita kawai ake Muhammad ya tare kaya ai fita kawai ya fita kawai ko shigila ba a zuwan an ba da aka shagalantar da ba'alin daga ba'ali ba wani kowa ya manta kowa cikin yaki kawai ake wa kana nasu baina rajulaini mutanen maka suka zama tsakanin mutum biyu imma kharijin imma dai wanda ya fita wa imma ba'isun makana hura imma wanda ya sayi wani ya aika shi wani zai ce fita nawa ne zan baka wanda ko da an kashe ka ba kuma ya ishi iyalinka a maimako na to ƴan wanda ba su san ba kaɗan ne ba akwai akwai Abu Lahabi yana daga cikin da ya fita ba akwai wanda aka ce annabi ya ce shi zai kashe shi tsoro shi ma bai fita ba to ƴan wanda ba su san ba kaɗan ne duk gaba gida amma duk gaba ɗaya an fita ko an aika wani wasu gila ba yawa in ma karjin wa in ma ba isin makana wa rajula fa ashfa al quraish li ru'yati to ba quraisha sai ta so mace tsoro kuma quraisha mafarkin atika a bisa Allah ashe dai atika gaskiya ta gani kuma da abu ya faru wasu rabbanu aibanu hashi kuma suka yi binna sai Allah ya ce yau da an rubuta mu ne makaryata shedanin nan ya ce zai mana kaza kaza wa qala qa'iluhu Allah har ma wani ya musu ya mai da martani daga cikin Quraisha bani Hashim din yake cewa ya za an tun anna ka zauna da kun ce mun yi ƙarya wa kaza bar atika to atika ta yi ƙarya to ga abin nan ya faru fa aqamat Quraish salasa kwana uku Quraishawa kawai sai an fita an bar gari an tafi bada wa yuqadi yawma ila an ce kwana biyu ne ma kawai shirin kwana biyu aka kawai wa karajat aslihataha duk Quraisha ta fito da makamanta wanda yake nan washtara silahan ta siyo wani ma duk ta siyo wa a ana qawiyuhum ba'ifuhum sannan aka dinga ganin wani irin taimako Allah ya faɗi wannan abu yace fasayunfiquna fasayunfiquna ha summa takuna alayha hasaratun summa yuqil da yan badar aki kafirai Allah ya ce duk wannan kuɗin da suka hada su je su taciyarwa din za za ta fasayunfiquna ha sannan za ta zama musu nadama sun yi asara sun mai gula mu za a rinjaye su da yan da su ake san aka dinga ganin wani irin taimako na banza duk mai karfi yace duk wanda ba shi da karfi ya zo yau ba zancen wani mai kuɗi wani abu duk aina ba daidai san amsa ai maganin Muhammad yau duk gaba gida wa qama suhailu bin amr suhailu dan amr ya tashi fi rijalin a cikin mazajen quraisha wata kallama yayi magana hatta qal har yace faman arada zaharan duk mai san abun hawa kada na zaharu muna da abun hawa ba shi da hujja ya zo ya karba. Wa man arada kuwata duk mai son makami da kuɗin guzuri da waye ya zo duk muna da shi. Yau ba wani wanda zai ce wai ai rashi ne ya sa bai yi ba. To ina ƴan faila dai an shi. Bare masu yin aikin alheri. Wannan ba a sharri ake yi. Kuwatan fa hadihi kuwatu to ga ƙarfi nan. Wa qama zam'atu bin al-aswad zam'atu an aswad ya tashi shi ma. Yayi yayi magana yayi magana shi ma ya faɗi irin wannan. Wa qala du'aymatu dina adi to ai man dan adi ya faɗi irin da shi ma ya tashi yayi lacca yayi lacca ya zuga ya fajahaza duk suka shi to ai masa din nan bayan duk abin da ya baya kuma ya ya shirya wa mutum 20 da raƙumin hawan su raƙumin 20 kenan ko da guzurin da za su bari a gida da abin da za su ci akan hanya duk ya ba su da makamai wa kulbat da duk abin da suke nema iyaye wa qama hanzalatu bin abi sufyan hanzalatu dan abi sufyan wa amru bin abi da amru dan abi sufyan suka tashi fa harraza nasu suka zaburar da mutane suka yi wa mutane fambo alal khuruj abu tsafta walan yad'uwa ila quwwati wala amma ba sai za su da komai ba uban su marowacin maka ne su ma sun gaji rowa kuza biyan kuza biyan marowaci ne na tashi hankali ba shi hindi ta rawaito hadisi ai ga ta musulunta an sace da manzo Allah ya Rasulullah ka san dai kudi irin na Abu Sufyan amma wallahi bai ba mu abin da zai ishe mu a gidan mu ma dan wani abu a koye annabi ya ce ya zama dai abin da za ku ci ne ko abin da zai ishe ku ne ba abin da zai zama tsarna ba a so dai amma dai ya za a yi su da kuɗi tsaba mutum da kuji kuma ya iya aizo ya a ɗan sata a boye a waka a tsawon da ya ya halatta daga daga hindu aka samo wannan kudin Abu Sufyan. Gaji yayan ma sun gada uzuri lahi da wannan gado. Sun yi famfan, sun yi zuga, amma ba wanda yake ne ba da kuɗin. Zuga. Wa mashana ufalu bin Mu'awiyata ad-Dayyi. Ba Mu'awiya wannan dan Abu Sufyan wani ne shi ma Naufalu. Shi kuma Naufalu shi kuma ya tashi yayi yawo yace to yanzu kuma a tafi wajen duk wani mai kuɗi a Qurayshawa a je kuma wajen sa. Shi kuma shi ya tashi ya kewaye masu kuɗi ila ahlul quwwati min Quraysh ila masu ƙarfi fakallamahu ya ce to yau fa ba wata magana yau fa duk kawo a kawo kawai a hada fi bazalin nafaqati kawo abin da za a ciyar da rindina wal umlan da abin da za a dau mayaka liman kare daga wanda ya fita fakallama abdullahi bin abi rabi'ata sai yayi magana da abdullahi dan abi rabi'ata faqala sai abdullahi dan abi rabi'ata yace haza kamsu ne a dinarin ga dinare 500 fa ba'aha isra'ita je ka dora ta cikin da kaga dama shi ne mai yawa je ka dora ta cikin daga dama wa kallama huwa ibn abdul uzza ya je magana da huwa abu dan abdul uzza fa akaza minhu bi ataydi ya karbi dinare 200 a wajen sa aw salasu mi'atin ko 300 ma'a silahi tare da makami wa zahari da abubuwan hawa alu suka ce wa kana la yatakallafu ahadun min quraish ba wani ba quraishan da bai fita baran nan illa ba a sama kano sai ya aika ba haka dai aka shirya aka fito badar kuma Allahumma salli ala sayyidina amma dai zai yaki da Allah da manzon Allah za to ka dai ji su yadda ake shiri ba shi ko manzo Allah ka ji ba yan bare wanda za to wannan duk kai ya samu bini ya sanyin zuciya ya kaza kaza a abin duk ba a nan yake ba ba a ci yake ba ba a kaza kaza kaza bare mun gode Allah Allah ya kamu lokacin da ma mu'minan ma duk suna da shi mun gode Allah ayi kokari a ciyar cikin addini a ciyar mun gode Allah cikin wannan matsayi na addini babba wannan makamin ihsani din nan kun da yaji duk mazajen da suka makamin Islam wanda suke a makamin imanta mun gode Allah da ya kawo mu ba haka Allah zai tashe mu a makamin ihsani din nan in mun gode in mun san akan me muke to Allah ya sa mu gode kuma mu san kan abin da muke mu gode wa namijin da albarkansa muka sha wannan mukamin duk gaba daya Allah ya nuna mana da ya sai bayan maulidi insha Allah Allah ya buɗa Allah ya albarkar wannan zama albarkar badar albarkar mazajen nan na badar albarkar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dukkan wa'annan sa ya Allah ka buɗa mana Allah ka ba mu nasara cikin zuciyarmu da bi Allah ka yi ma'arifa ka yi imani mu zama sahabban shehu na hakika albarka annabi masu ɗaukaka lamarin shehu zahiri da baɗi albarka masu taimako cikin lamarin shehu duk gaba gida ga maulidin shehu ya taho a asima helkwatar faila to duk dan faila ya yi kokari ya yi kokari ba laifi ba zancen ko rigima wannan duk an shiga wannan kowa ya je inda amma dai dan baba ta gani to ya yi kokari ya tafi amma ba laifi kuma kowa ya je inda yake so duk an daina ma wannan zancen rigima dan wancan ma abu ne sabo kaza kaza amma kowa ya je inda yake so amma dai yan baba ta gani a tafi yan fata duka kuma a yi rawar gani barkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya buɗa mana Allah ya biya Allah ya ba wa ƙasar zaman lafiya ya ba Nigeria ma zaman lafiya da Abuja din da Kaduna da ko ina Allah ya ba wa Kano ba duk masu su rikita ta da zancen siyasa din nan na ƙarya da zancen banza da wazi Allah ka bai musu da sharrin su kansu barka annabi sallallahu alaihi wasallam barka shehu sujana barka shehu Ibrahim barkan wannan taron arifai masana Allah bayan Allah da za su taru din nan Allah ya yi mana haka barka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya nuna mana gashi muna shan muna shakar zuciyar nan albarka annabi subhanahu wa ta'ala alhamdulillah